الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لهدي sha hudu ga watan Muharram shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku bayan kira annabi alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina wanda ya yi da ashirin da biyu ga watan nawa tara ko ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba muna cikin wannan sura mai albarka suratul ahzab inda muka cike a aya ta talatin da biyar muka ce in Allah ya ara mana lokaci sati mai zuwa za mu maimaita ayar don karasa ƙarshen gabar da muka ɗauko muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ya ba mu iko aiki da abin da za mu je bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نعم
بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصالحين والصالحات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما Allah maɗaukakin sarki yake innal muslimina mun faɗi sababin nuzul na aya hakika musulmai waɗanda suka fito da zahirin ayyukan a fili na musulunci maza wal muslimati da musulmai mata wal mu'minina da kuma mu'minai maza wal mu'minati da mu'minai mata sai Allah yake wal qanitina da waɗanda suke biyayya maza wal qanitati da masu biyayya ga Allah madaukakin sarki mata wal sadiqina da masu gaskiyar magana shine duk wani abin da za su faɗa gaskiya za su faɗa maza wasadikati da kuma masu gaskiyar magana mata sai Allah yake wasadiri da masu hakuri mun faɗi wannan gabar cewa ibnu abbas Allah ya kara masa yadda ya ce as-sabr fil qur'ani thalathatu aqsam hakuri ya kashi gida uku al qur'ani sabrum sabrun ala ada'il fara'id lillahi ta'ala wa sabrun an ma'arib lillahi ta'ala wa sabr bil musiba 'inda sadmatil ula hakuri a wuta biyan abin da Allah ya wajabta ma na farilla Allah ya dora ma aji zakka sallah da sauransu duk kana yi wannan shine wato kashi na farko na biyu hakuri a wuta abin da Allah ya haramta Allah ya haramta ma zina ya haramta ma tata ya haramta ma luwaɗi ya haramta ma abubuwa da yawa duk ka hannu za a daga darajojinka shi ma ka samu mataki na biyu sai wa sabr bil musiba inda sadmat al ula da hakuri akan musiba lokacin da ta faru abin da faruwa ga koma zuwa ga Allah to za ibnu abbas yake za a daga darajar ta 100 wannan na farko 300 na biyu 100 ida na uku kuma 100 to shine yake wa sabiri to wannan shine kace wato kace kace maza hakuri domin hakuri wata marhala ce da Allah ya bawa mutum to bai kai matakin da zai shiga aljanna ba tare da hisabi ba inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab saboda abu ne mai wahala take wa sabrun mithlu fihi mawrun mudaqatuhu lakin la akhirahu ahla min al-asal fi as-sabr an samu shi daga as-sabr madaci ke haka sai an samu shi daga sunan sa yana da kaci wajen kankano sai kuma karshen sa ya fi zuma zaki to shine yake wal khashi'in da waɗanda suke da nutsuwa ko a ce tsoro ana faɗan wannan amma a tumani na wasu kun wal waqara shine al khushu' shi za Allah ya ce allazina hum fi salatihim khashi'un sune wanda suke samu cikakkiyar nutsuwa a sallah malam ila annabi ne yake fadlun lis salati nurun azim lalle sallah tana da haske ne girma sai sai ba bayani ga abin da ake so ka samu yayin da mutum zai yi sallah to ku shuri shine zan zo ba abin da zai distraction ɗinka a sallah kaga ana sallah ana ta bugowa wai shine ta kawa sai ga ana yi yana da jirki wannan aikin da kake yana ce abin da yake rage kusuri a sallah domin idan mantawa kai da an bugo sai karar farko idan dai ka damu da sallah ka kuma san me yake cikin sallah sai ka zaro waya a aljihunka idan ka zaro sai ka kace ko kamar da yake silent ba za ka san wanda ya kira ka bai san sallah kake ba zai iya zai iya kuma kira zai iya kuma kira illa iyaka kamar yadda muka ce idan a kada take ne ba za ta tsugun na ka dauka wannan kuma ganganci ce kaga idan aka ta take ake kira idan in tana da hikima da za ka iya dabara kamar ce jifan da kafa amma ba za ka tsugun na ba malamu sai ya ce duk wanda ya tsugun na ka ko waya to sallar ta ba ji domin ya rubuci biyu kuma ka ne ta kalla kana tsugun na to kai wani rukuni shi kuma mai ne da rukuni a sallah yana ba ta sallah wanda ya zo yanzu saboda za a yi karatun sallah kawai ya yi fatiha wajibi ne karanta ta sai ya ce a bin aure ne kuma bai bai ta wata kaga ya sallah ta tafi ana ga ce wani dan kwaya yi wani gani dan kwaya wani bin ganshi da babban riga ana zuwa masallaci kawai aka ce bismillah ka san a sallah kawai kamalar ka za a duba bismillah ya shige gaba da yake gairar da makduri a rayin wala dalil aka wuce a zuci jira shi kuma bai bai ta to kaga wannan ai an samu matsala ce ku zo da haka wanda ya maimaita rukuyi a sallah sallar ta tabbata haka ma da alƙari ne to kaga kana so ka samu kushuri shi ne lokacin da zaka shiga sallah to kaji abin da kai shi sallolin mu bayan ne da Allah ya karba kawai in kai ka tire ta ka sai ka ji wani haka bayan sallar magabata yana sun zubairu bin awwa muke yi ba wanda aka ce an yanke gefen kafa sai yana sallah sai bayan an gidan ya sani ko magabata irin sa irin mutai da ire-iren su cewa mutum yana sallah a sau kusa da shi bai san waye ba tsawon shekara arba'in bai san waye ke tsayawa kusa da shi ba ra'a ke tafiya to kaga magabata can baya kenan ba wa dangwarzo abba a zamanin malami da aka cikin sarakunan baya-baya wanda shi ma ya faru da shi suna sallah da ba ta tsara idarwa ta ce kai amma fa yau sarki ya wuce da tawaga yake wata tawaga ko ba zai ka ji ba sai ta tafi sake sallah shi ne ji ba wallahi irin wannan kujen ta cikin gidansa aka wuce ana ta buga danguna da abubuwa ana dai amma bai ji ba saboda yana da annahu yunadi rabbuh saboda yana ganawa da ubangiji ya samu nutsuwa cikakkiya ba dai Allah ya karbi sallan ba kawai da za ga ana yi idan ko labari da ake yi ko ko ko wanda gauta ko inda ranka ko ma ne a gefen sa yana ji ko ya sunan dadin kowa wallahi da an idan tana idarwa ko da yadda zai ce ka amma wani bai kyauta ba wani tana ji ko kuma sauran irin da yake da dariya abin da aka yi duk abin da aka yi ya ji ko ta ji wannan sallar da annabi yake idan an yi da sallar ko kuke take yi da yawa sallolin mu yanzu ai ba hannu wallahi kalle kake sai ko wuyan ka bata wuce ba to ji za ka ga sai mutum ya ta kokari bayan sallar farillar kuma ya ta kokari yana yin nawazi da sani ko Allah ne zai sa ya wata nafilar lafiyayya da ba wani abu da yake da Allah ya cike mar gidi da ita an fahimta da kyau ko shi ne kujuri masu kujuri maza wal gajiati da kuma masu kujuri mata nutsuwa a cikin ayyukansu na sallah wal mutasaddiqi da masu bada sadaka bayan sadakar su ta farilla maza wal mutasaddiqati da masu bada sadaka mata ya Allah yake wasaini da kuma wadanda suke wato yin azumi shine asaini sai ibn jubair yake man saba ramadan wa salakata ayyamin min kulli shahr da kala fi qawlihi wasaini wa wasaima duk wanda ya ramadan sannan kuma ya kwana uku a kowanne wata to za a rubuta cikin asa'imina maza idan mace ce za a rubuta ta cikin asa'ima ce mata ya Allah madaukakin sarki yace wato wal aqibina furujahum da kuma waɗanda wato suke kiyaye farjin al'aura maza wal hafizati da masu kiyaye al'aurar su mata ai adil ma'arimi wal ma'atim illa anil mubah shi wanda suke kiyaye kiyaye al'aurar su wato daga abin da Allah ya haramta da sako in ba abin da ya halatta ba shi annabi yake ka kiyaye al'aurar ka in ba ga iyalin ka ba ko bai wa haka annabi ya faɗa ka kiyaye al'aurar ka in ba ga iyalin ka ba ko bai warka to kaga masu kiyayewa maza wal hajizati da masu kiyayewa mata isa Allah ya faɗa a suratul mu'minun walladina hum li furujihim hajizun Allah yana yaban kada abla al mu'minun alladina hum fi salatihim khashi'un to dai ta lissafo wa dai ce walladina hum li furujihim hajizun shine kuma waɗanda suke kiyaye al'aurar illa ala azwajihim sai ga maza matayensu kawai aw ma malakat aymanuhu ko abin da hannun shi ya riba ta shine ke yangu fa innahum ghayru malumin to waɗannan ko shakka babu ababan zargi wani sai ce fa man ittaga wara adalika duk wanda ya bayyana al'aurarsa sabanin wayannan biyu fa ulaika hum al'adun to kan ta addani shine wanda yake ketare iyaka ya ketare wato abin da aka dora shi a kai shine dan ta'adda to anan shine gaurar da nace lalle ya kamata mu ga hankalin juna ko shakka babu zaka ga an mai da tsayawa a hanya ai fitari wata irin al'ada muguwar al'ada ba wai sai kasuwanni ba hanya satin nan ko kwana uku ba yau ko hudu na zan zan wuce a titin biyu ke ba sai na gaba ba maza ba wata mata na ga a hanya ta tsugunna tana fitari to irin wayanda suke fara cikin wayan abubuwan kun shakka babu sani cewa suna cikin cikin Allah ba da mutum mutum ya tsaya a hanya ya buɗe al'aurarsa wasu ma abin da kai shi kasuwa mata da maza suna wucewa a nan za su buɗe al'aurar su ci bawani wani ma yi bayan gida a gurin saboda haka wannan fadawa ne cikin bujin Allah ba da mutum sarki shine wal hadizi na furujahu masu kiyaye al'aurar su kan mutum ya sake ya buɗe al'aurar sa a waje gwara ka biya kuɗi ka nemi gidan wanka idan ma kana kyakkyamin yanayin gurin da kai fitsarin a tsaye domin public toilet din na ko shakka babu a nan akwai taron cututtuka da yawa akwai abin da kai ji na taɓa gaya wasu ɗaliban mu nace wata rana a asibitin wani yaya na taɓa kwanciya abin tala na me yasa abin ɗakin su public toilet din su na da abin da ya ba ni ta kai shi ne bayan fitsari da ya taru ga kuma duwatsu da yawa da ake istijmani dan Allah ba dole a ɗebo ni sai ba duwatsu ba wanda kawai mutum ya je ya rasa ruwa zai ɗauka a nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to dan Allah ko da a gidan bakunya ne ka samu wannan ai da matsala ballan tara a wuce gidan cututtuka wannan ni na gani shekaru da yawa a baya ban san yanzu ba amma ban da wannan ruwan da yake taruwa fa ƙari bai tafi ba sannan kuma ga duwatsu wallahi sun kai ina kwanan kwanan su gudu da ake yi ba su gudu to za su cika wannan kuma duk an yi ƙarfi da su suna gudu kaga da yawa shi ga mata suke kan da ne cewa da yawa su maza ita ba ta bayyana a cikin su da wuri ta kuma bayyana a cikin mata da wuri kuma mazan ne masu tsirowa za ka mutum jiya kan baya jiyabi baya zina baya amma garin rashin kiyayewa yana jin kawai ba komai a nan zai ɗebo cutar da bai zina ba bai ɗebo irin ta ba Allah saboda haka ya kamata a kiyaye ko da yaushe irin wannan matakin ko da yaushe mutum ya je guri bai gamsu da shi ba a nan gurin ne musulunci ya halatta ba kai fitsarin da ake rashin wayewa da rashin gane addini da wuce suke ganin cewa kawai kamar dama aka ba sa ko da yaushe duk inda ka samu ka je kai fitsari a a ana nuna ma halarci ne kawai to idan larura ta samu za ka yi ne kawai duk gurin da ka je baka kamsu ba kai ko ban daji ka gani lafiyayye amma da danshi ka ga danshi za ka iya sa a ranka cewa ai idan gudu da danshi suna yawan fada za ka iya samun matsala za ka iya samun matsala saboda haka wannan abubuwan shi ya kamata a kiyaye ya kamata a kiyaye amma ba dai ne bane mutane ko mutum ya kiyaye ya dogara ga Allah zai yi shi ko ina ya kamata duk yadda za ka yi musulunci ya nuna ba yadda za ka kula da komai naka har lafiyar saboda haka ya kamata mu kiyaye to kaga anan wal hadidin qurujum wal hadidat da ma kiyaye al'aurar su maza da ma kiyaye al'aurar su mata sai ce wa zakirin Allah kafiran da kuma masu kiyaye wa ambatan Allah da yawa maza wa zakirati da masu ambatan Allah da yawa mata shine ma da yake Imam Ahmad yana da ruwaya daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yace annabi ya kasance wata ran yana tafiya a hanyar Madina sai je wani guri wato da je wannan gurin sai annabi alaihi salatu wassalam yake cewa wato sabaqal mufarridun bakar sabaqal mufarridun hakika wa sai dawa sun gabata sun wuce sai sabon kace ya rasulullahi su ai al-mufarridun kuma sai annabi yace azzakiruna allaha kaseera wa zakirat mata ambatan Allah da yawa maza da mata ambatan Allah da yawa mata sai kuma annabi yace Allahumma ghfir lil muhalliqin qalu wal muqaffirina qala Allahumma ghfir wa Allahumma ghfir lil muhalliqin ya ubangiji ka gafarta wa baje wato ace gashin su gaba daya da bai sai har da masu sai sai sai dai fara sau ku yace har da masu sai sai mahallin jayi a nan da muke so mu kawo shi ne annabi ya yi addu'a ga waɗanda suke ambatan Allah da yawa to ya ambatan Allah da yawa yake shi ne ya zamto ko da yaushe kamar yadda za mu buɗe ayar mu ƙara faɗaɗawa ko da yaushe da ka tuna kawai ka ambaci Allah misali banda wasu lokuta da aka ware ya zamto ayinin da kawai yanzu da ka tuna da ke astaghfirullah wa atubu ilayh astaghfirullah al-azim astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa wa atubu ilayh rabbi jinni wa tu alayya innaka anta tawwabul ghafur karka yin wannan ba in ja irza za kai ba wallahi duk wanda ya sa wannan a kano a na tafiyar rayuwar ta zai ga komai na ta yana tafiya daidai duk wanda ya sa istighfar kawai da ya tuna wannan application din da ake sawa in kai mai wayo ne tuna ma yake faɗi idan ba ka mai da abin jiki a jikinka ba ruwanka da application kawai da zara abin katina kawai sai kace astaghfirullah wa atubu ilayh astaghfirullah alazim wallahi duk wanda ya dau wannan salat abubuwa sun ci kurkude ma a rayuwa Allah zai ware ma su sai bayan daya istighfari a rana kullun gargari zaka ja mamaki ballan tara wanda ya dau salo da zaki ga ya muku cewa idan ya zo wa bil asharihum yastaghfirun idan ya zo lokacin sahur mun ji jariyar din nan kafin kullo alfijir kawai ba abin da kake sai istighfari ka dau wannan wato addu'a din da na faɗa ka dauka ka rike astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa wa atubu ilai rabbi jinni wa tub alayya innaka antat tawwabur ghafur allahumma anta rabbi لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أرحمتني kana yi kai kanka zaka sha mamaki wasu abubuwan sai kaga ya aka ma kai ta ba wallahi duk wanda ya dau wannan salat yana yi a yini kuma yana yi lokacin azuba komai za ka zai tafi yadda ya kamata idan wani abu ne yake damun ka yi tsaya ba a zuciya Allah zai yaye ba domin Allah ya ce fa kul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yurjilu samaa alaykum bidrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara wa'annan jini aure ya sa ka a gaba ko ka fito da gaba duk yana nan duka yana cikin wannan gurin saboda haka ya kamata mu kiyaye istighfari ko me kake so Allah ya ba zai ma an kai ina ce masa saboda haka zikiri ambatan Allah da yawa istighfari ko da yake da shi sannan abu na biyu shine duk wani nauyi na wani abu da annabi yake in ya faɗi zikirin da ake a gurin kai shine azzakirin Allah kafiran misali fitowa daga gida ta iya shiga da gida bismillah tawakkaltu ala allah wala haula wala quwwata illa billah ko iya nan kayya kai in ka iya zuwa gaba ka dora bismillah walajna wa bismillah kharajna wa ala rabbina tawakkalna misali shiga da fitowa duk ka iya wannan hawa abun hawa kana hawa kace bismillah alhamdulillah yayin da ka zauna sosai kenan haka hadisi sayyidina ali سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون الحمد لله haka ka kai da zuwa kaje kai mulki ka ja motarka ko abun hawanka haka hadisi ne musalsal musalsalin kulma ala wasu aka mislu amma wallahi an ba ni fata da sai da hadisi hadisi sai murmushi sai yace haka annabi yayi shine hadisi musalsal saboda haka wayannan alwa'i ta kaya ka san addu'a ta tubewa shiga ban daki fitowa duk wayannan abubuwan idan kana yi za a ka cikin azzakirin Allah kafira annabi yace wanda yayi tashi yayin sallah raka'a biyu yana kula cikin dare ya tashi iyalin da suka yi za a rubuta cikin azzakirin Allah kafiran wa zakirat wayannan su ne ambatan Allah da yawa wannan gabar muka faɗa za mu zo eh gabar mu ƙara su sauran amma duk wanda yake so ya zauna lafiya a rayuwarsa Allah ya shiga lamarinsa duka ya zama mai ambatan Allah ambatan Allah da yawa Allah yana wato yana shiga lamarin mutum ko da yake da katina kawai ka faɗa istighfari domin cikin laifuka muke kullum inda annabi yake yi to gaba ko sau gari a rana ni da kai guda nawa zan ba iyaka wata ruwaya ya ce saba'in wata ruwaya ya ce ɗari to ni da kai sauno shi da baya ma zunubin kuma shi da aka gaya ba cewa me ya kira laka Allahu ma ta kaddama min zambi ko ma ta akhara in ma yayi din za a gafarta ma kuma bai don ba asubi ni da kai ko kullun cikin laifi muke in baka yi da aikata ba za ka yi a waya ko kallo ko bi duk za ka yi wayannan saboda haka kaga wannan shine abin da ya kamata a kiyaye sai Allah ya ce والذاكرين الله كثيرا والذاكرات لو تأمت الله مزاديوا وكما ما تأمت الله ما تاديوا أعد الله لهم مغفرة الله يا كان دو وإنن وإن تكفادوا في بوما النب ما تكفوا في بوما النب يا كان دم تغافرة وأجرا عظيما وكما لا دا وندي كبابا إلى الجنة أجرا عظيما وهو الجنة حكوا على أن تفيدي الله يا ذات الله يجزيك وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
الله يقول وما كان لمؤمن إذا تجمون من مجبا ولا مؤمنة مؤمنة بس إذا قضى الله ورسوله أمرا إذا الله ده من suka zartar da wani al'amari Allah ya ce kenan annabi ya ce idan suka zartar da wani al'amari an ya kula lahu wa lahumul khiyaratu an ya kula lahumul khiyaratu min amrihim idan to suna da wani zabi a nasu al'amarin suna da wani zabi akan kansu Allah yana son kaza annabi yana son kaza amma kai kana da naka zabo sai kuma ka aje wannan wannan gurin muna ganewa musamman gurin wato masu biki ba za ka gane ba sai bikin mutum ya zo an gane wannan to ba za mu sai akwai wata sanarwa akwai wani yayi fakin da mota kirar Honda wadda ya rufe wani yana so ya ce wuta idan anan ne da Allah ya je ya janye masa an gane ko an yi kuna da umul khiyaratu min amrin ya zanto suna da wani zabi min amrin kamar Honda Pilot na ga sun ko kaji nan sai ce min amrin daga na wani al'amuran wa man ya'si Allah wa rasulahu duk wanda ya saba wa Allah da manzonsa faqad dalla dalala hakika ya bata bata wanda yake mubinan mabayyani kaga ya Allah cewa inna ma kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi ay yaqulu sami'na wa dana kadai zancen mu'mini idan aka ce musu Allah madaukakin sarki wato da manzansa sun ce kawai ce mun ji mun bi idan aka kira su zuwa ga Allah da manzo to sai ce mun ji sami'na wa dana sai Allah yake wa ulaika humul muflihun masu wannan dabi'ar ku ne wanda suka rabauta wannan ita ce dabi'ar mu'mini فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما بلا كذا ايماني با حتى يحكموك فلا دغتا كجي وربك نارن الى وبنجيك لا يؤمنون بلا كذا ايماني با حتى يحكموك فيما شجر بينهم حتى sun sanya ka kalama mai hukunci dangane da abin da ya gudana a tsakaninsu ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا sannan zan to ba su da wani damuwa da kunci a cikin zukatansu idan Allah da wanzu suka zartar da hukunci bima qadaita dangane da hukuncin da kai wa yusallu taslima kuma su yi kauya mutukar yi kauya idan za ku iya tuna ayar a shekarun baya da muka zo kan ayar sababin nuzulta ta akan Zubair bin al-Awwam da wani bawan Allah ta faru akan gona shi yana tudu shi yana kwai ko saboda haka wajen idan ruwa ya zo za a shayar da gona shi sai tare sai ya gama shayarwa sai rigima ta faru duka ta ƙara ƙara gurin Annabi alaihi salatu wasallam shi ne Allah ya daukar da wannan ayar Tumali yace um Abdul Abbas radiyallahu anhu ba kan hadaba Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga sababun nuzul Annabi alaihi salatu wasallam ya nemi auren Zainab bin Jahsh ya nema wa Zaid bin Haritha ya nema masa auren wato ya nema wa Zaid bin Haritha aure farkan kafat minhu ita baiwa Allah da aka nema za mu ji sunanta ke ta kyamaci Zaid bin Haritha domin bawai mun taɓa ba da misalin da cewa wasu ce ciyo yanzu annabi yayi wasu maka ce na da kadi da ita tafiya ta ba annabi annabi yayi gaji amma magana ta bi ta cikin gani cewa da yanzu aka an buga ba da misali cewa wata ran iyayensa sun taɓa zuwa suka samu labarin yana gurin annabi alaihi salatu wasalam ba bawa bane ko bai yi aka samu aka ce da suka zo annabi ya ba da zabi cewa to kaza ka ni ko su yace ba yadda za a yi ko ga ka shine zai yi da harika saboda haka sai ta ga mutum tana ganin ya za a ba ta bawa ita kuma yar wato yar wato yar babban gida ce domin wato suna da alaka da annabi alaihi salatu wasallam yar babban annabi ce kamar yan maza da suke da annabi alaihi salatu wasallam yar gidan umayma bintu abdul muttalib sunan ta ummu kuntum binti uqba ibn abi mu'ayyid an fahimta da kyau ko ita wannan wato ɗin kenan akwai ruwa da ta zuwa kan cewa wato ita ce wannan sunan amma sababin nuzul na farko yana magana akan ita Zainab din bintu Jahsh yar gidan Umayma saboda haka tana ganin ta shi na saba kuma mace ce ne tuce da asali to sai Allah ya saukar da wannan ayar wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran bai dace ga mu'mini na miji ba waye mu'minin wato waje nan Zaid bin Harisa wala mu'minatin bai kuma dace ga mu'mina ba ita cewa Zainab bintu Jahsh idan Allah da wanda suka zartar da wani al'amari yanzu suna da wani zafi na akan kansu ba wai na Allah ba to kai sababin nuzul na farko kenan mu je zuwa mu ne yake amma katada da bukatul ibn hayyan cewa suke ta sauka ne dai har yau sun yadda akan Zainab bint Jahsh lokacin da Annabi alaihi salatu wasalam ya nemawa sababin nuzul nabi kenan ya nemawa bararran bawansa aurenta saboda haka a lokacin ta bada yace in cewa ita tana ganin da dai Annabi zai aure ta amma shi wancan bawa ne ta fi matsayi sannan ɗaya ruwa ya zo kamar yadda na fara bayanin yanzu ta sauka ne akan wato ummu kulsum binti uqba ibn abi mu'ayyid ita ce farko wanda ta fara yin hijira a cikin mata bayan sulhul hudaybiyya ita wannan baiwa Allah saboda haka ta je ta bada kanta ga Annabi alaihi salatu wassalam amma da tace ta je za mu zo ayar nan gaba ayat kan ta muni za mu zo ta ci ne zuwa cewa ta je ta mika kanta ga annabi alaihi salatu wasallam ta bayar da kanta sai annabi ya karba sai kuma ya ba da ita ya ba wa zaid ibn harisa akwai ruwaya da ta zo da nuna haka kuma amma ta ta nuna haka to saboda haka to sai zan to hakan bai wata dadi ba domin ga wanda take so ita zainab bin jahsh to shine Allah ya saukar da aya wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran Imam Ahmad har yau yana da ruwaya da ya rawaito yake cewa hadathana Ahmad yana nufin Ibn Salama an sabi an kira da bin Nu'aym al-Adawi ana bi barzat al-aslami annabi laybiba wa sababul nuzul da uku kenan akwai wani sahabi da ake kira Julaybi Julaybi shi kuma mutum ne da yake kai komo a cikin gidajen mata ya kai ya komo an fahimta da kyau ko saboda haka wata rana amma yana da wata ɗabi'a mun biya tarihinsa a rijal wani sa a wadda rasu shekarun baya a wancan layin da muka biya wanda ya zanto kowa baya sai ya bashi ya saboda yanayin sa mutumin kirki ne amma yana da wata irin sufa da Allah ka ganji fizikali za a kamace shi a haka amma mutum ne mai nagarta kuma saboda haka wata rana annabi alaihi salatu wassalam sai ya nema masa aure a takaice kenan da ya tura gidan wasu bayan Allah ya ce a je a nema mara aure ya je ya ce yana neman auren wani ta kalma akwai ambiguity akwai hikima cewa annabi da ya je sai ya samu mai gidan ya ce annabi alaihi salatu wassalam ya ce in zo in gaya ma yana neman auren wanki sai na gida ya hau murna ya alhamdulillah annaba dai salatu wasalam zai auri dan mu sai da ai ba ni za a ba wa ba annabi ne zai aura ba ni zai aura sai da dubarin zai jawo tajiya shine misalin da na taɓa ba kwanaki in ka je neman aure ka ji da gida ya ce sai mun yi shawara da matan gidan to ka fitar da kawai ka je ka nemi wata Allah in dai ka ji an faɗi wannan to sai mun yi shawara to shi kenan saboda haka wato mai gida yake da yana gida yake a wadda annabi na neman auren wanki sai ta hau murna ta rika murna cewa alhamdulillah annabi zai auri karmu sai ce ce ai ba shi zai aura ba su laji mu fa za a ba ta ce to ga dai annabi ne to tana tattauna yadda za a yi a faɗi shawarar da ya kamata sai ya ƴarta mutu ya ce umma na ji kuna tattauna me ba ruwa take wai kin wai sai yake nema aure amma ba annabi bane jilabi la ba sai kuma dai annabi ne ya turo bai da ba za a yi ba sai ta karanto aya wa ma kana lil mu'mini wala mu'minati idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al khiyaratu min amri idan da ga mu'mini namiji ko mace wai idan Allah da wani suka zartar da wani al'amari idan sai suna da wani zabi akan kai ta jawo wannan ayar dukkan ka sallama annabi alaihi salatu wasalam ya bada auren jilabi ga wannan baiwa Allah wanda kace ita ce da ummu kulsum aka aura mata wata rana suna zaune lafiya ba wani sahabi da ya ruwa ya yake cewa sai daga cikin masu ruwaya yace sai da ya zanto ana bada kwatance saboda irin zaman lafiya da kyakkyawan gida da gidansu gidan jilabi da matarsa ana ba da kwatancen kyakkyawan gidan da za a yi komi da gida a warkayya da gidan ai dole za ba a ba da kwatance annabi ne ya zaba shi ne zaba wata rana za a fita yaki aka fita da shi da aka je sai kawai aka yi mai shahada bayan an dawo sai annabi ya ce wa kuka rasa yake tambayar yana tambaya cewa dawa dawa aka rasa a yakin nan sai a ce sai ce ya rasulullah ma huwa la ila jambi wato ba wanda aka rasa cewa ya hankalci duna min ahadin ko na tsoro ku a yakin nan suka ce kware kuwa ai da wani da wani da wani ya rasulullah sai annabi ya ce to ku je dai ku kuma duba ko akwai wani ku kuma zuwa su dawo ce wani da wani yace ku kuma komawa ku duba ko dai da wani da ya ga suna ta zuwa yace lakin ni lakin ni afkidu julaybiba sai annabi ya ce ni ko wanda na rasa julaybibi duk sun faɗi wanda suka rasa bai faɗi gilabi ba da yake ni kuma wanda na rasa gilabi ne yace faɗin lubuhu fil qatla ku je ku neme shi cikin waɗanda aka karkaje din nan ku je ku nemo mun faɗa lubuhu fa wajadu fa wajadu ila jandi tabaati kai qatalahu thumma qataluhu da suka tashi zuwa ana ta duba sai suka ji aka same shi a gefen kafirai guda bakwai sai da ya kaje shi sannan suka kaje wato duk sai da ya karfe musu raunin da ba za su iya tashi ba ko kuma sai da ya kashe mutum na gida na bakwai suka yi ragar aka ɗauko shi da aka kawo shi ba a kawo rasulullah ba kama alaihi ba kala katala sab'atin wa qataluhu ana kawo shi annabi yace mutum bakwai ya kashe sannan aka kashe azanin ni wa ana minhu wannan yana gare ni ni ba ina gare ni shi ne da shi kun ga wannan yana so yana yana so ya tabbatar mana da cewa ashe ba tirakta din mutum shi suka tsirarka ba shi yake nuna matsayin ka gurin Allah ba za ga wani karaira shi a hanya amma Allah yana kaunar sa irin ku kwance na dari ya bi shi a gurin Allah to saboda haka yake marrakai ne au salazan sai da annabi yake ana minni wa ana minni ana minni wa ana minni ana minni wa ana minni to uku sannan sai ya dora shi akan mi akan nan dinsa aka tsoro mata laifi ne saboda irin mutanen ne masu ƙananan jiki wanda a turanci za ka ce zuwa ya dora shi akan wa hannayensa haka sai annabi alaihi salatu wasalam ya dora shi anan wato sannan ya haka makabari da hannunsa dan kan wata ran mutum bai ku cewa waye annabi ya mar hakan kabari ku ce kun manta ya dora shi a hannunsa kuma ya haka bar kabari da hannunsa sai yake cewa ma da hu tariyun illa ta'idan nabi sallallahu alaihi wa sallam yace wannan ba shi da wata bakara in ba hannun annabi ba ko ganna nuna muku cewa karami ne ke ko yace bakararsa hannuna ne shi ba kata ko aka dora shi ba ko karfi annabi ne ya dauke shi yadda ake daukan jarirai ya dora a hannu in ma wada hu fi kabin ji sannan ya sa shi cikin kabarin sa shine ma da yake walam yadru annahu gasalahu daga cikin fadalar da ba a cewa an masa wanka ba ba da yasa saboda yana cikin jini an fahimta da kyau ko Allah ya kara masa yadda shine malamin suke cewa ba taba ganin wani wanda falalan su ta fito karara wato irin wannan bawa Allah ba ijlabi ka koma cikin siyar alamin nubala ko kuma wajen rijal wani ta haula rasul ka ƙara karanta tarihin sa to wannan shine ijlabi to shine yake cewa a wakala sabit ba ma kana fil ansari aymun anfaqa minha وحدث وحدث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثابتا هل تعلم ما دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم سب عليه فقال اللهم سب عليها لخير سبا ولا تجعل عيشها كدا كذا قال فما كان في الأنصار أيمن أنفق منها saboda haka wannan wannan auren babu wani aure da yayi albarka ya sami ta goma jirin wannan auren al-hadith Abu Umar ibn Abdul Bar yana faɗa a cikin al-Istiyab hadisi ya abnata ibnu abdul bar yusuf kenan cewa annal jariyata lamma qalat fi khiliha atabduna ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amruhu shine dai bayanin da ne wannan baiwa Allah cewa dai tana cikin darmukarta tace yanzu kwa ne ruwa annabi alaihi salatu wasalam al'amarin sa abin da ya faɗa shine da mutum da jahaya an karbo daga Dawud yana cewa innahu ta'ala ibnu abbas an raka'atayn ya tambayi Abdullahi da Abbas cewa an raka kai ni ba'da al-asr cewa me hukuncin yin sallah bayan la'asar raka biyu bana hawu sai ibn Abbas ya ce ba kyau wa qara ibn Abbas radiyallahu anhu ibn Abbas ya ce baka ji Allah ya ce ba kana li mu'minin wala mu'minati idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al-khiyaratu aw an-nabi aje a rawa iyanan za ta tsaya ba za ta shiga wurare da yawa duk wanda ya saba Allah da wanda za ka iya jabar aya ga karar Allah ya ce kaza annabi ya ce amma ya gani to za ka iya da masa aya an fahimta da kyau ku sai Allah mara ku tun kirge ce ga kuma aya ta karshe da zamu ga cikin suratul nur bal yahdharu alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim sai Allah ya ce mu je gaba
وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا أنا أتي وإذ تقول للذي أنعم الله عليه كتنا لوكة da take yin magana ake faɗa ake gaya wa wannan da Allah ya masa ni'ima wata irin ni'ima shine ni'imar musulunci da imani da biyayya ga Annabi alaihi salatu wassalam shine an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi kai ma kai masa ni'ima kun ga din ni'ima aka faɗa Allah ya masa ni'ima Annabi ya masa iri ɗaya ne amma da bambanci wajen karantawa duk ni'ima ce amma da bambanci ni'imar Allah shine musulunci da imani da biyayya ga Annabi amma mutairin ni'ima Annabi kuma ya masa shine ta yantawa yantawa shi da kaga ya shi dai kalmar din da yake amma da bambanci wajibi ne kenan malamin shi ma bayanin ta cewa wato yanci da annabi alaihi salatu wasalam ya baki ya karɓe shi a hannun na da Khadija kuma yace na yanta shine wa amsa alaihi yana cewa da shi amsik alaika zauja ka rike matarka me faru saboda karancin lokaci mu tafi da gabar shine wato amsik alaika zauja bayan ya aura mana da shi rato shi zai ibn harisa yana yawan kawo korafi ko shekara ne shekara su ɗaya fakir auren ma ya rabu a shekara gudan da ya rika kawo korafi domin dama kun ga asali kun tuna ai bai faru ba zan zaka ce ba umarni dai kuma ana gama haka kowa yanzu za ga wata ba ta zuwa amma saboda iyayen da sun fi karfin ta za ta yi umarnin iyaye take har yanzu ana zawo duk da ne yanzu wuka take dauka amma na da lafiya lau take zaune sai ya mutu ma za ta ce har ya mutu ma za ta amma ne yanzu wuka take samu zan tsare ya to kaga wa da amsa alaihi amsik alayka zawjak sai ce in yazo ya kawo bakara sai ce amsik alayka zawjak ka rike matarka wattaqillaha ka ji tsoron Allah akan sha'anin matarka sai Allah yake wa tuqti fi nafsika sai aka dawo magana da annabi kuma aya daya an gama magana da yanzu zai da ila harisa yanzu kuma daga nan wa tuqti fi nafsika da annabi ake cewa kana koyewa a ranka mallahu mubdi abinda Allah zai bayyana da me yake koyewa domin wahayi ya sauka da Annabi alaihi salatu wasallam cewa Zaid bin Haritha din nan fa da ake yin taballi wanda ake kira sa Zaid bin Muhammad ada wanda da bi an shafe wannan hukuncin saboda haka yanzu an soke wannan hukuncin zai ma ta ci wannan matar saura kuma kaga kaida matan ƴaƴan kwaye haramun ne ku aura da nassin aya cikin suratul nisa wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum jama'atan ƴaƴan ku waɗanda suke na tsakan ku na tsakan ku ba wanda kuka yi ƴaƴan tsuntuwa ba ko ƴaƴan da kuka yi musu tafadi ba su ba saboda haka Allah ya ga annabi alaihi salatu wasallam cewa zai je tafi zainab kuma kai za ka aure ta dan aure ce al'adar jahiliya to kaga annabi ya san wannan to me yake koyewa wato kana koyewa a ranka shine ne cewa dai ba soyayya ta ba akwai malamin tafsirin da suka faɗi wannan kalma amma kalma ce mai rauni ba soyayya zai da yake koyewa ba ita wace magana da tafi inganci shine yana koye wannan abin da Allah ya gaya ba cewa zai zai tafi matarsa kuma kai za ka aure ta shine wallahu mubdihi watakken naka kana tsoron mutane domin mutane za su ji su cewa ya auri matarwa ɗansa haka za su gaba wallahu a haƙu an tattawo annabi shi Allah shi ya hutun tanka da kaji tsoron sa to sai Allah ya ce falamma qada zaidun min hawa qara yayin da zai je biya bukatar sa da ita zawajna ta ba jira tana gama idda muka aura ba shine zawajnaka tana gama iddata sakin ya riga ya faru zawajnaka sai muka aura ba ita to shine ma da yake cewa kafin mu wuce wato wannan gabar akwai abubuwan da ya kawo yake cewa ita Zainab bintu Jahal kamar da muka faɗa sunan mahaifiyarta Umayma bintu Abdul Muttalib Annabi alayhi salatu wasalam ya bada sadakinta ya aura wa Zaidu ibn Harisa shi ya bada sadakin ta a matsayin dinare goma da dirhami sittin sannan abubuwan da aka kayan leban ta shi ne mayafi guda ɗaya da kuma beti guda ɗaya da kuma riga doguwa misali da sai a baya kun ji uku kenan ko sannan kuma da mudu hamsin na abinci mudu mudu na riba guda abu kwano ne ke nan duk mudu ne yake kwano daya duk mudu hudu ko yake kwano ne to kwano ne ke nan jin da rawa kwano sha ne ma ko to mu san mu dauka da kwano goma sha biyar aka hada tiri an bayyana da kyau ko saboda haka bayan an yi da kuma wato mudu goma kwano biyu da rabi da dalili aka hada mata da shi dalilin nan wanda ba abin cikin ɗebo hudu biyar ciki da shi aka hada ta fa maka sakin da hu qariban min sana au fawqa ta zauna tare da wa zai ibn harisa ɗawan shekara ɗaya ko saboda haka kaɗan bayan ya biya bukatar sa ita yana yawan kawo ƙara gurin annabi alaihi salatu wasalam sai annabi alaihi salatu wasalam ya ce shi amsik alayka tawkala wa taqillah ka rike matarka ka ji tsoron Allah kawai sai Allah ya ce wa tufi fi nafsika man lahu mubdi kana koyewa a ranka abinda Allah madaukakin sarki zai bayyana shi falamma qada zaid bin hawadar wallahu ahqqu an tattahu wa tattar nasa kana tsoron mutane kuma Allah madaukakin sarki shi ya fitantanta da kaji tsoronsa to sai Allah madaukakin sarki yake falan ma qaba zaidun min hawadar yayin da ya zaidi ya biya bukatarsa da ita huwal hajatu wal arab yayin da zaidi ya biya bukatarsa da ita da wajna ta sai muka aura ma ita imamu ahmad bin hanbal yana da ruwaya daga anas dan malik yace wata rana lokacin da nana zainab ta gama iddata sai annabi alaihi salatu wasallam yace zaid bin harisa bi kaka ce ina san auren da bi kaka idda habba qurha alayya yaka ga mata shi din ne da take da jira qura yaka ga mata ina san ta ina ambatan ta domin kalmomi suke yi kawai kalba kamar da wanda daga cikin jikoki annabi ne za su zama ya ga yawa wata baiwa Allah lokacin da take idda da ya zo gurin da sai yake cewa ni jikar annabi ne take haba bawan Allah waya ta gane cewa neman auren da yake inda fa da ke yake daga ce miki ni jikar annabi ne a cikin wato wato ahlul bait wani ya ga wata wannan kalmar yace ni jikar annabi ne take ya zaka neman aure na Allah ne da yake daga ce miki ni jikar annabi ne saboda haka ya tafi gurinta yana zuwa lokacin da ya je bandalaka wa bandalaka hatta da wayya tukamiru azina yana zuwa ya taratara hada kulli za ta yi gurasa yace wato ina ganin da kuma sai kwarjinin da ya kama ni sai mun kwarjini duk da ba ma tarda ki da yace sai kwarjinin da ya kama ni yace har ya kai matakin da ba bana bana so hada ido da sai na ji a baya saboda yanzu ba mata ta bace annabi ya aiko ni zuwa gare ta saboda haka yana zuwa sai ce to annabi ne ya aiko ni zo ambace shi a gurin ki ya juya a wannan gabar ya ce albujirin ki sai da ya fara cewa abushiri albujirin ki bai wa Allah ba wai ko me zo yi ba annabi ne ya aiko ni zo ambace shi a gurin ki take to ba abin da zan ce har sai na je na ne wazafin Allah haka take ba sai ta ajiye kullun kawai sai ta shiga masallacin da shi inda take sallah ka duba bayan Allah yana zuwa sai sai sallah raka abi da ne wazafin Allah bata ba wannan gurin ba sai Qur'ani ya sauka wannan aya kenan falamma qada zaid min ha wadaran zawajnaka ana gaya mata cewa an gaya annabi cewa mun fa daura ma auren ba tana can tana al'amuran da tana gara da Allah amma daura auren shine zawajina ka saboda haka annabi alaihi salatu wasalam kawai sai yazo yake ga gurin ta dige izini ba da da ya nemi izinin kowa ba ana tsammani yake wala kadira aikuna aina da kantu ala rasulullah ina iya hararowa lokacin da muka shiga gurin annabi alaihi salatu wasalam ada amana alaiha al-khubza wal lahab yaciyar da mu wato gurasa da nama na walimar wannan Zainab binti Jahsh fa karajan nasu wa baqiya rijalun yatahaddathuna bil bayt har wasu mutane suka fito bayan an gama cin abinci wasu suka zauna suna hira wasu kuma suka ci gaba suka fito suka tafi a cikin dakin sai annabi ya fito wacce ba'atu wacce ba'atu yace ni ana samali yace ni ma na biyo annabi alaihi salatu wassalam wata ala yadda tabba'u hujar hujar nisa'i yusallimu alaihinna annabi ya riga mun taki daki ita wannan yanzu ta tare ya rika mutu aiki da aiki yana mutu sallama ka kamar yadda ake yi yanzu ai idan kai ma kai saba aure za ka tafi kai gida ya kamata ka je a sallama da nan ko duk da wani waje koma ba wani zai ce sun yi sallama tun daga nan ko ta gaya ma maganganu na cewa ba ta bukata cewa kar ka kace ka damu ka gida matar ba wuce za ta gaya ma wani cewa kar ka damu ka gida saboda haka annabi alaihi salatu wasallam ya rika bi daki daki idan ya shiga sai ya ce kai fa wajenta ahlaki yaya kuka samu bakuwa ya bakuwa kuma to shi ne Anas dan Malik yake ban sani ba ni na baki labarin cewa wayannan mutane da suke ragowa a ɗakin sun fita ko kuma Allah ya roƙa ko kuma baki labari akai wani da wani wai saboda haka ya fita ya shiga cikin ɗakin yake fa za ku adkhulu ma au yake ni ma nabi muna shiga cikin ɗakin fa al-qatira bayni wa bainahu ga ayi dan tabori hadisin dan tabori sai Anas dan Malik yake sai Allah ya tafi labule tsakani na da ni amma dan da more dan rakin mutunci da yazo sai faɗi wata kalmar da ba ana ai kowa ya ji me ba rugo yawa kun ji bai da hadisi yake waye ji wani abu daban babu domin ba ga ya ma wani abu mai muni ba amma shi ne yazo sai lalata abu dan girman Allah ai da jariya ya tsira ya fara yi ai ada ana yi har yanzu su suna al'adar su ne bayan ta yi aure a haɗe su ne zaman kai idan ka ce an kawo da ya zaman ɗaki kun zo shi kenan ta kwana a ɗakin tana ƙasa sai a ce kawai wani abu ya faru duk iyayen ba a da sun san ana kaɗan zaman ɗaki ba Anas ɗan Malik ba iya abin da yake ya saki labule tsakani na amma kai sai sai wata fassara daban to saboda haka yace na fita na bidiyo na zanin hijab ayar hijabi ta sauka wa za wa adal kama bima wa azubi la tadkhulu buyutan nabi za mu zo ayar nan gaba to wannan shine abin da ya faru da gare da auren nana wato Zainab bin Jahash da Annabi Ali sallallahu alaihi wasallam shine Imam Bukhari ya kawo ruwaya daga Anas bin Malik yana cewa Zainab tana cewa tafakkara ala wato azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa taqul tana alfahari da sauran mata Annabi musamman da Aisha tana cewa da su ga waje kunna ahali kunna wa zawajani Allah min fawqi sab'i samawati iyalan ku su suka aure da ku ƴan uwanku waliyin ki da mahaifinki da waye da naki amma ni Allah daga saman sammai bakwai ya aure da ni wannan kalmar aka ya Aisha jinu take cewa ku duk waliyanku ne suka zo suka jiga amma ni kawai daga saman sammai bakwai Allah madaukakin sarki shi kadai wato ya mun dawo jiya wannan daraja ce ko shakka babu babbar daraja ce فلما قضى زيد منها وترا زوجناك Allah yake muka aura ba ita ne kai la yakuna ala almu'minina haraj dan kada wato mu'minai su samu wani kunci cewa mutum ya aure matar kansa ya zuwa ji ali ayyaim wato dan gane da matan da suke riyawa wadanda suke riyawa a matsayin ƴaƴan su don ba ƴaƴan su bane miskin idan ka dominan na wadaran idan har sun biya bukatar su da shi sai ce wa kana amrullahi mafula lalle al'amarin ubangiji ya kasance zartacce ya riga ya zartacce a wannan ayar malaman in yaji ke ji suke koyo gabar wata gaba ta cewa practical is better than theory ku duba a farkon surar Allah madaukakin sarki cewa wa ma ja'ala azwajakum am abna'akum am ali ayyaakum abna'akum Allah bai sanya waɗanda kuke riya wa ƴaƴan tsintuwa a matsayin ƴaƴan ku ba ba ƴaƴan ku bane da shi kaga tiyoyi ya kai akan ko yanzu sai aka zo aka ce kai a aikace idan ka zo ka biya wa yaro alwala yanzu ka karanta mar sifatu wudu'in nabi a tiyoyi in kana yi kana yi a aikace zai gane a ce bai gane ba da haka ne daga lokacin da ka zo kai ma alwala suna dariya ana wasa sai gane a ce da ba da aka biya bai gane ba yanzu ya gane saboda aikata wa take shi ta malami kamar da ake tagaya mana aiki dai cewa kowa da irin salon koyarwarsa kawai abin da ake so a gurin malami kai yadda za a gane haka aka ce kamar da ko da yake yake yake yake koyar da mu cewa ba wani specific hanya da za a ce ga ita ita za ta bi shi ta wani professor dakta ne ko da Abubakar Magaji daga wato Bugaji daga daga daga nan an tsere yake cewa idan har yanzu idan mutum ya zo zai yi masa ko zai rubutu akan wani abu ya kawo sabuwar hanya ta koyarwa ba a rubuwa kawai cewa ra'ayi bayan ya kawo hanyoyi sai kuma a gwada da tsohuwar hanya a ga wace ta fi sauki sannan a bashi a yi samfule shi kenan kawai a ga in aji nawa ne zuwa nawa za ta fi amfanuwa da wannan hanyar da ta samu shi ke nan kawai duk da an ce ƙwararren malami malami haihuwar tsaye haka suka ce ƙwararren malami haihuwar tsaye an fahimta da kyau ko to wannan shine abin da ya kamata wato mu lura wa kana amrul lahi mafula lalle al'amarin ubangiji ya kasance zartacci lokacin mutum da zai ga mana yayi ko shakka babu anan za mu tsaya abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa wanda muke kuskure Allah ya ji mana ina da tsokaci akwai abubuwa na tarbiyya da suke damu mu wanda a yan kwanakin nan musamman abin da ya shafi wato makarantunmu na islamiyya muna da kwamiti da suke kansilin kwamiti da suke ba da shawarwari su yi tarbiyyar yara da akwai wasu abubuwa da muka ɗan gano akwai yaran da muka yi tarbiyya masu bibiyar kasa bayan sun gama aka turo min biyu na bibiye yaro ne ɗan isassiri da yake faɗar matsalolin da suke cikin private school ina so mu faɗi wannan don mu sauke da wuri wallahi wallahi matsalolin da suke private school yanzu suna da yawan gaske domin ba zan gaya muku gaskiya majority zan iya ce muku 90 something percent casa'in da wani abu bisa ɗari na yara na lalace wasu a yanzu wallahi a makarantu masu zaman kansu ce lalace yaron ya yi kwamfetin don na zauna da shi yadda mu a makarantar ce yanzu yadda mu a ajin su kafa shi ma ya gaya bayan ya gaya wa yanzu ɗan kwamiti yace a makarantar su kaf yace zai iya cewa mutum uku ne kawai biyu a mata ko hudu da su yace gabata shaye shaye yace kuma a makarantar ba ana ta a cikin private kuma yace yin yace suna da abokai kowace makaranta tana da alaka da wance yace abokan nan gurin abokan wance ne a can yace hawa ake yi yace suna da wasu dabi'a yayi rika ga abin dabaru ya ga mu kwaya kala kala daban-daban wallahi sai da shi ne yace ma ko ta yace yaro karami ba ya fi zaka ba ne sai ma tambayoyi a matsayina na malamin islamiyya cewa to ya ka gane sai rika ga mun hanyoyi yace mu kuma suna da dabaru da ba za a gane ba yace suna zuwa da turare bayan an yi su zo su kokoka dama wannan tun a shekarun baya akwai bawon Allah da yanzu na tare yake yana cikin daliban da ya taba gaya mana wannan yace akwai brothers din da kullun da ya san ya koyar wanda idan in dai ne ga daga da ba kowa tunda yawanci proprietors da directors na makarantu ya afta ban ko ya afta kwastomo kawai zuwa shekaru ɗalibi da ka bata a ɗalibi ke gwara abu koru malamai biyar domin kwasto wasu kawai ke kallo ba ruwansu da tarbiyya ba a yi wa yaro a kullum bukatar ta kwasto malamai akwai malamin da ya taba gaya mun cewa dama akwai ajujuwan sama ga juwa da iyu to mata da maza ne ake kirki ba kaya in ka sarkin jin Allah to wayannan abubuwan da ya faɗa yake gaba ɗaya wanda shi kansa yaron kamar da rage a wanda da cikin malaman mu nake shi ma na da fashin ba ka kan da ya tsame kansa cewa ruban ne shi kawai cewa shi baya ta baya yin wannan abubuwan da ake faɗa to wallahi bari muna so mu gaya wa iyaye Allah cewa ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar ya ku wanda kuka ba da gaskiya da Allah ku kiyaye kawo kanku da iyalanku daga shiga wuta ku sani cewa ƴaƴan da Allah ya ba ku amana ne turanci ba sai Allah ya turo ƴaƴan ku su koya ba tarbiyya aka ga mu awwal yaro ya iya turanci amma dai ya dauka wuka ya kike ka ba zai zo ya kanka ba bayan ya riga ya kai wata gaba me yake da mu iyaye a yanzu bokon da kuke yi yanzu aiki yake samu babu aiki wani dan naka da yake zuwa yayi boko yanzu to kace idan ya girbe ya wani mataki ya ji kanka to baka kai inda zai ji kanka ba to ya kamata iyaye su sani aikin mu faɗa muku gaskiya kawai mun ji wannan muna sanarwa cewa wallahi da yawan private school din ne yanzu da yawan su anan yaran ke koyon shaye shaye da zina da ɗiban kuɗaɗen iyayen sai nake cewa waya yace min ko shi yace min malam ko ni ina zuwa da waya ya yace ba a ganin da kai haka yace min ko shi yana shiga da waya nace to idan an gani ya yake fifi din da zai ko a fada ko a boye ka karshen ta ba ka sai nace to ya yake to ai jinda yanzu saboda yaran wato su a hausa da turanci biyu aka muke da shi hausa da turanci biyu turancin da akwai shi a baki amma an lalata musu tarbiyya saboda haka sai yake ai ka sai yanzu komai yana cloud haka yake yake da an kwace ma waya mu sai kuɗi kuɗi a ɗaliban sai a kuma sai ma yake amma abun ya kuma ƙarfi ne lokacin da aka yi a lockdown nake mun san da wannan domin wa mun faɗa yake suna da mahaɗin kala kala bayan makaranta da ba a samu ba sai suke zuwa jama'a yake to ya yake kwayar sai ya kuke ne shiga da yake sake da sun dai kamar tintin aka ake sake da sun dai kamar tintin ne idan ka gani kai yanzu in baka iya duwa ba kan san ko wai ka dauka tintin ne wallahi ba tintin bane Arizona ne to haka za a rarraba ta a cikin ɗaliban da an fita mu da ba ruwan su da yake a nan lokacin za a je binne ta ya mata da maza idan wacce za a duwa ni ce ki tacca ba turari yace har wani lokacin wani zai tambaye ka a cikin dalibai yan uwan kai ce ina warin wani abin ne ko kuka ba ya yi ne shi shine ba abin da amanar da Allah ya ba ku iyaye a irin yadda kuka to zakka take saboda layi turanci kawai ai ga turancin nan muna gani a hanya zaka tarar da wani ya ja giya yayi mankar ko Hausa ba kuma kalmomin da yake faɗa hajjot domin a turai yake karatu me hukumi yawa ya da wannan wani yana nan ko ya bishi da iya ba amma babansa a hannun sai mu saboda jin da iyaye saboda haka wallahi iyaye su tsoron Allah private school din nan ina gaya muku da yawan ba wanda zan wari da yawan su wallahi anan yaran ke koyar lalacewa kawai dan laye turanci ko anan sandar aka fi yin jarabawa a ci yara no yanzu da yadda da za mu ba da dama da yawa akwai wanda za su gaya ba su ba suna da victim cewa yaron a private school din ya koya dole a samu matsala domin wanda zaka ba wa ɗanka ya awoyi da yawa ba ka da lokacin sa wani ban ya tautin har islamiyya yanzu an dace cewa za ga lokutan ma ya koma ya koma boko a can ake yi gaba ɗaya awoyin da zaka zauna a ɗanka ba ka da su wayancan malaman da ba su da tarbiyya su ne ka ba wa 'ya'yanka sai a faɗi sai ilahi a wasu wanda bai da abu baya bayarwa to wannan kamar da naiwa su malaman da suke wannan binciken ni ma na dora akai ne ne alƙawarin zamu ga yawa iyaye ya rage na aikin mu fada muku gaskiya ko ku karba ko ku yi dariya dariyar ku ta zama kuka gaba da rajamar da kin gaskiya shi za na ga wani da ke tsara makarantar da za a yi Qur'ani da Larabci na kai a farko ba ruwana da turancin ka nace kuma ka wani bayan shekara gida ka dauko na ka ki dauko na mu gwaba ai ba dai turanci bane ai a hanya ba ana iyawa yanzu na ranci da Allah na zauna da Allah ramman da muke koyarwa da shi har muka zo ni nake koya mar baki haka a lokacin in ba ki tilawa ko mu zauna da shi ku ce shi shi kuma in koya ba boko haka muka rika yi ba da muridi ya sani a wannan gabar ana wannan gabar a wannan gabar aka samu kuɗin boko ya koma ya shiga boko sai da yaje legal an muke cewa barista turancin ba abin da zaka laye je wanda yake kuma Allah rahmani kalli zai ma larabci ya ma turanci kuma sai da yaje mai boko mutane ne yake damu ne tarbiyya zai da kuma ba ita boko ba sana'a ba sai to ina aiki yanzu yanzu aka ce a rufe gurin na akwai graduate taji wanda ba su da aiki wallahi sun fi kowa yawa in kuma ba ka gobe ku ce a kakwani nan za ku ce wani da ku gani ku kada fada ku ce a kakwani iya masu zuwa karatu kawai kada wanda ya baya kuke zo ku ga yadda kwanin da tare a nan saboda haka kowa ya sani cewa ba ruwan Allah da gaba ɗaya ko profesa da kai gaba ɗaya duk wannan abu da ka sani ba abu kalma ɗaya da za ta ji ka saba babu amma tarbiyya wanda ka ba wa kanka sai Allah ya sani ka kai wallahi ina ƙara biya muku da yawan wayannan makarantun private school din nan duk wanda zaka sa dan kaje kai bincike ne kyau akan da ai bincike ne kyau akan da Allah ya kyau Allah ya gane da mu kuma abubuwan da muka fara ji ya ba mu dadan sa wanda muka yi kuskure Allah ya bada hukuncin sarki ya ba mu ikon yarawa akwai Alhaji Ibrahim waye ma akwai wani ba Allah da ya tashi daga nan aka ce kan da yaro ya ne yana zuwa ya koma san kwalin Ibrahim wa Ibrahim ai ne to wato shi ne aka ce sanin da yaro yana bukatar ya uwar da shi addu'a muna ga Allah wa tarbiyya ya yi masa abai da muka faɗa satin da ya gabata akwai matan sai makotan masallaci Alayhi Jafar wanda yake a wannan lokacin ba ta da lafiya tana bukatar addu'a ita ma Allah wa tarbiyya da shi ka fatanya muna roƙon ubangiji da sunan da kyawawa da kuma da barka marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bunta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata tarbiyyar matasan mu maza da mata Allah ka gyara mana ita waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure su ko a gaba Allah ka shiga da mu muna roƙon ubangiji da sunan da kyawawa iyayen mu Allah ka shiga da gafara idan ta mu ta zo Allah ka sa mu ta yi kyau imani muna ko wani da sunayen ta jawo Allah ya zauna da kasar mu lafiya اللهم علمنا في اوقاتنا واصلح ائمتنا ولاة امورنا واجعل ولاية الذين خافك واتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين اللهم استجب دعاءنا ودعاء موسانا في دعاء برحمتك يا ولي السلام وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين